عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akal makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زام في قبر كراتمنا الشفاء بتعريف أبو المصطفى صلى الله عليه وسلم لك إن مقدرة وإن أقرب القول إن أنه ساحر فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته وتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس وفانزل الله تعالى في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات سي سكتيكو sun ce duk abubuwan da suka faɗa za su faɗa cewa ni zai ce a duk wannan ƙarya ne ba shi ba haka bane ni na san duk abin da za ku faɗa game da Muhammadu ƙarya za ku yi amma dai abin da ya fi kusa kawai bari yanzu abin da za mu ce ma sihiri ne tunda shi shi ne wanda mutane ba su sani ba shikenan sai ya ce to yanzu kawai mu ajiye sihiri ne sihiri ne to yanzu fa innahu sihirun annahu sahirun shi mai sihiri ne fa innahu sihirun magana sa kuma sihiri ne saboda haka ya farraku bainal mar'i wa ibnihi ai yana raba tsakanin mutum da ɗansa kaga ai dama haka firi yake wal mar'u akhihi yana raba tsakanin mutum da dan uwansa wal mar'u zawjihi yana raba tsakanin mutum da matarsa wal mar'u asirati yana raba mutum da danginsa to wannan kuma dama shine firi to yanzu mu ce sihiri ne firi ne shikenan fa tafarrabu sai suka watsa haka wajalatu ala subul sai suka zauna kan hanyoyi duk wanda ya zo ce ah muhammadu masiri ne karkaje yuhazirun nasa suna tsoratar da mutane kasu isa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar masa da wayannan ayoyi ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر تسأل الله فقد وإن آيوي أكشي وليد وقال وطفة ربيعة حين سمع القرآن يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة أثبته ابن ربيعة يا عند يجي قرآني yace ya ku mutane kun san dai ni ban bar wani abu sai da na san shi komai neman sani sa nake kuma na san komai kuma komai na karanta shi kuma komai na faɗe shi na yi magana a kansa amma wallahi ni dai na ji wata magana wanda na tabbata ban taba jin irin wannan maganar ba kuma wannan magana ita ba waka ba ce kuma ba sihiri bane ko ba bokaci bane shi ma haka ya faɗa kuma kafiri ne wa qala narumul haris na wa hu shi ma narumul haris shi ma babban kafiri ne shi ma dai abin da ya faɗa kenan yace shi ma dai ya sani saboda shi yawo ma yake yana dauko wasu rubuce-rubucen yahudawa da da turawa da jaridunsu yana zuwa yana karantawa mutane amma da ya ji Qur'ani yace ka fa duk abin da nake jini wata wajiri wannan ba saboda ka wannan ba waka bane ba sihiri bane ba bokaci bane wa fi hadisi islam bi zarrin wa wasafa akahu unaisan fa qala wallahi ma samitu bi asara min akhi unaisin laqanna qad isna ashara sha'iran fil jahiliyyati ana ahaduhum wa annahu inda laga ila makkah وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساهر لقد سمعت قول الكهنة فهو بقولهم ولقد ودعت على على أقراء الشعر فلم يلتئم وما يلتئم على لسان أحد بعد أنه شعر وإنه لصادق وإنهم لكاذبون yace sannan kuma musuluncin Abu Zarri al-Ghifari yana sifarta dan uwansa akwai dan uwansa mai suna Unaisu yake ce masa wallahi ban ban ji wanda yafi Unaisu dan uwana Unaisu iya waka ba saboda dan uwana Unaisu nan Unaisu nan a iya waka ya je sai da ya kada mutum goma sha biyu mawaka a zamanin jahiliya ya ce ni ina daga cikin su ma ni ɗaya ne daga cikin su wanda duk ya kada mu a iya waka amma shi Unaisu da ya tafi Makka sai ya ce ya zo wajen Abu Zarri sai ya kawo Abu Dharr labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Dharr ya ce sai na ce masa menene mutane suke faɗa da ya karanta mini abin da ya karbo wajen annabi sai na ce masa me mutane suke faɗa sai ce ai suna ce masa shi mawaƙi ne boka ne mai sihiri ne sai na ce to kai wannan magana da ka karanta mini na ji maganan bokaye wannan ba magana su wace na ɗora shi akan akan tsari na mawaƙa na waƙa bai dace da waƙa ba baya dacewa a harshen wani bayan in ni na ce muku abu kaza ba waƙa bane to ba wani wanda zai zo daga na har duniya ta naɗe in ce abu ba waƙa bane wani zai ce waƙa ne saboda na fi shi iya waƙa yace saboda haka ba a bayana ba wanda zai dace a harshen wani a bayan ni na ce ba waka bane wani zai ce waka ne yace kawai ne dai abin da na fahimta shi wanda ya wanda ya faɗi magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mai gaskiya ne sauran mutane ƙarya suke so na sai da za su ja da shi suka dawo suka zai suka yi a mawaƙi ne mai fikiri ne mai bokaci ne wal akhbaru fi hadha sahihiyatun kathiratun wal ahadithai a cikin wannan suna da yawa kuma ingantattu ne masu yawa والإيجاز بكل واحد من النوعين الإيجاز والبلاغة بذاتها gajiyar wa da Qur'ani ya gajiyar ɗaya daga cikin dukkan dangogi guda biyu shine al-ijazu wato taƙaita magana a faɗi magana kaɗan kuma ta ba da ma'anoni da yawa da kuma ijazu kenan da kuma balaga fasaha a faɗi magana ta zama ta yi fasaha ta yi balaga yadda kowa duk wanda yake da balaga ya gane wannan magana fatana da balaga ko balagar ma zatin kan zatin ta ne da kanta wal uslubul gharibu bi zatihi kuma aka kawo tsari babon tsari da zati da zatin sa kullu wahidin minhuma nawu ijazin ala tahqiqi kowane ɗaya daga cikin waɗannan a kawo a gajarta abu a sa masa balaga a sa kuma tsari ba wanda ba san shi ba kuma ya zo da tsarin zatin sa yake waɗannan dukansu shine nau'i ne na gajiyarwa duk wanda aka aka aka yi ɗaya daga cikin waɗannan to zai iya gajiyar da mutane ba za su iya ba shi yasa lam takdir al-arab ala al-isyan bi wahid minhuma larabawa shi yasa ba su iya kawo ɗaya daga cikin tsaruka na qur'ani ka takaita magana ta zama tana da fasaha sannan ka kawo tsari bako wanda wani bai taba kawo irinsa ba shi ma ba taba samu ba iz kullu wahidin kharijun an qurratiha kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ya fita daga ikon larabawa ba za su iya yi ba mubayinun li fasahatiha yayi nesa da fasahar larabawa wa kalamiha da maganarsu wa ila hadha zahaba ghayru wahidin min a'immatil muhaqqiqina a wannan ne yawanci malaman tauhidi suka tafi akan wannan cewa qur'ani ya zama gagarba dau wa za ba badul muqtada bihim ila anna al ijaza fi majmu'i balangati wasu kuma suka ce wanda ake koyi da su suka ce a shi gajiyarwan gajiyarwan daga qur'ani ya gajiyar da mutane yana daga cikin jumlar balangar balangar qur'ani والأسلوب لكم الآري إلى القرآن وتعالى ذلك بقول تمجه الأسماء وتنفر منه القلوب آه وصحيح ما قدمناه شي وان ديفا دي وانا شي بار المقتدى بهم دي شي سي يقاو سما غنغانو وانا كنه بزي فهم شيسو با كما زوكا تا بزا سي يأدو كان سبا سكوريسو معنى دي وصحيح ما قدمناه بينا مكا قباتا تنشا شيوا أكاو إيجازو دبالانغا معنى a takaita magana kuma ta zama tana da fasaha a kawo tsari babo wanda wani bai taba sanin sa ba to wannan shi ma shi ma gajiyarwa ne to ina abubuwa guda biyu sune gajiyarwa wal ilmu bi hadha kullihi daruratan wa qatan sanin wannan duka kowa da kowa ya san shi kuma yanke ne wa man tafanna fi ulumil balaghati wa arhafa qadirahu wa lisanahu adabu hadhihi sina'ati lam yakhfa alayhi ma qulna yace wanda ya shiga cikin ilmomi na balaga kuma ya wasa tunaninsa ya wasa harcensa to lallai wa adamu hadin sana'ati ya wasa ladabi wa rafa kadra wa sanu adamu hadin sana'ati wato tsari ko kuma ladabi irin na wannan sana'ar ta iya balaga din ta zo ta wasa tunaninsa ta wasa harcensa to lam yakfa alaihi ba zai maɓulna abinda muka faɗa ba zai ɓoya gare shi ba in dai mutum ya gama tunaninsa a cikin balaga kuma ya santa ya yawo a cikinta ya gama duk tunanin duk abinda mutanen balaga suka faɗa sai ya zo ya ɗauki ƙur'ani to shi kenan kawai sai ya ce wannan magana ce da ta gajiyar da kowa ba zai iya ba kawai wa gani talafa in mato ahli sunnati fi wajhi ajzihim anhu فأكثرهم يقول إنه مما جمع في قوة جزالته ونفاءة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديع تعليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن إقدار الخلق عليها yace mutanen jagororin mutanen sunna sun saba a cikin fiskar gajiyawar gajiyar ƙur'ani yadda ya gajiyar da larabawa mafi yawansu suna cewa abinda ƙur'ani ya tara a cikin ƙarfin wato fi kuwati jazalatihi a cikin ƙarfi irin na fasahar Qur'ani wani sa'ati alfazihi da tsari irin na lafuzar Qur'ani wa husni nazmihi da kikkiawan tsarin da aka yi wa Qur'ani wa ijazihi da takaitawan Qur'ani ya kawo kalmomi gajeru wa badi'i ta'alifihi da yanda aka tsara Qur'anin wato tsari sabo wanda ba a san shi ba wa uslubihi da irin uslubin da aka yi wa Qur'ani to la sai an yakuna fi mabdul bashari kawai suka ce to wannan shine kawai ya fahimtar da cewa wannan ba zai inganta ya zama maganan nan ta mutum ce ba ta fi karfin maganan mutum wannan hamin babir kawari a runtan ya tani ga kalkariha wannan yana daga cikin babi na masu keta al'ada wanda suka hannu dan adam ya iya ba ma da adam ba halitta gaba daya ba za ta yi iko akan irin wannan wayannan abubuwan ba ba za su iya abu ne wanda yake irin abubuwa ne wanda suka keta al'ada dan adam ba zai ma shirya shi qur'ani shi kadai ya zo ya gajiyar da mutane ya mai da su kamar mu'izozin da aka yi wanda dan adam ba zai ma sa tunanin sa cewa zan yi irin sa ba saboda ya san ba zai iya ba ka ihya al mauta wa qalbi al asa wa tazbih al hasa wa za'nam kamar raya matattu kowa ya san ba zai iya ba zai ma fara ba yace zan rayawa ne tunda ai an ce annabawa suna rayawa bari ni ma in raya ba zai iya ba ko kuma mutum ya juya sanda ta zama maciji ba zai iya ba tasbihil hasa ko duwar wazu su yi tasbihi a cikin tafin hannun mutum shi ma dan adam ya san ba zai iya ba wa za ba shekwa abul hasani ila annahu mimma yumkinu an yakula misluhu tahta mabduril basari wa yaqdiruhum Allahu alayhi abul hasani shi kuma ya tafi cewa wannan abu ne wanda yake ma yumkinu an yadkhula mithluhu tahta maqdud al-bashari wa yabduruhum Allahu alayhi walakin walakinahu lam yakun hadha wa la yakunu famanahum Allahu hadha yace wannan abu ne wanda zai yi irin sa ya shiga cikin ikon mutum wa yabduruhum Allahu alayhi Allah zai iya ba mutum iko yayi irin haka amma kuma gashi Allah bai bayar ba ma'ana dai baya daga cikin ikon mutum kawai domin bai faru ba ba taɓa samun wani wanda ya kwaikwayi irin wannan ɗin kuma ya samu ci nasara saboda haka a baya ko ba za a yi ba sai sa sai Allah ya hana su ba wanda zai iya gwadawa ma wa ajjazahum anhu Allah ya gajiyar da su gabarin ma cewa za a jarraba ɗin wa qala bihi jama'atu min ashabihi wa saka suka fada wala dariqain duka da hanyoyi guda biyu duka fa ajzul arabi anhu sabitun kawai abinda ake so a fahimta anan larabawa fa sun gajiya ba su kawo irin qur'ani ba kuma tabbatacce ne kowa ya san da haka wai ga wata hujjati alaihim bima asifu an yakuna fi maqdul bashari hujjar da aka dora musu wato tsaye da hujja akan larabawa anan abin da yake inganta ne wanda dan adam yake ganin zai iya musamman irin qur'ani tunda fasaha ce ta magana dan adam yana ganin kamar zai iya sai aka aka kawo masa abin da yake ganin zai iya ba irin wancan wanda aka yi wanda shi dama dan adam ba zai iya gudawa ba sai aka kawo abin da dan adam zai ce ai wannan magana ce sai ya fara gudawa da samu ai ba babu ba wa irin magana da mutum yake tunani bane wata haddihin bi ayyatu ruslihi qaliu kuma aka yi musu kalubale aka ce musu to su kawo irinsa to kowa ya san ba za ba su iya din ba kuma a yanke ne kowa ya da ba su iya din ba wa huwa ablagu fi ta'jizi kuma yin haka ya fi balaga ma gajiyarwa kamar raya matattu kamar juya sanda kamar tasbihin duwatsu a hannun mutum wannan aiki dan adam dama ba zai gwada ba ya san ba zai iya ba amma sai su ba a kawo musu wannan ba sai qur'ani ya zo ya kawo lafuza da kalmomi wanda dukkan balarabe mai fasaha yake gani shi ma in ya zauna zai iya tsara wani abu mai kama da shi sai ya je ya buga ya buga ya gabata inda zai fara wa dole sai ya haƙura to shine wahuwa shi to wannan yin haka a kawo abin da wani yake ganin zai iya ya zo ya gajiyar da kowa da kowa ya gagari kowa ya fi kai matuƙa wajen gajiyarwa ya fi a ce maka an kawo maka abin da dama kai ba za ka iya gwadawa ba to ana da ba za ba ka gwada ka ce a ga nawa ga wannan din ba amma sai aka kawo wanda wani zai iya cewa to bari ya gwada sai kowa sai aka kasa mai gwadawa wanda ya gwada ma kuma ya ga bai yi ba shikenan to wannan ya fi a kawo maka abin da kake tunanin kamar za ka iya ci sai aka zo sai aka aka kada kai ya fi ya fi an gajiyar da kai akan a kawo maka wani wanda dama ba za ka iya ba kwata kwata wa hara bi tagri'i wannan shi ya fi dacewa ya fi cancantan a ce an tsawatar da mutum akan wannan mana an kawo maka abin da kake ganin a ganin ka zaka iya kuma gashi ya gagar baka iya ba wal ihtijaj bi wajhi basharin mithlihim bi shay'in laysa min quratil bashar lazimun kuma suka kafa hujja da cewa mutum irin su mai fasaha ba zai iya kawo wani abu wal ihtijaj bi wajhi basharin mithlihim bi shay'in laysa min quratil bashari lazimun su suna kafa hujja da gani suke za su iya kawo wani abu irin su su za su iya kawo wani abu wanda mutum kowane mutum ba zai iya yi ba to sai a cikin abubuwan da suka kawo sun gaba kawo irin nasu amma da aka kawo na qur'ani sai suka ga wannan ka kwata kwata ba san shi ba kuma ba za su iya ba wa huwa abharu ayatin wa agma'u dalalatin wannan shine yafi irin shine rinjaye wato shine yafi rinjayen aya da ta rinjaye mata ma'ana an yi aya wanda ta fi ƙarfin kowa kuma shine hujjar da ta yanke karfin kowa wa ala kulli halin fama ata fi zalika bi maqali bal sabaru ala al-jala'i wal qatl wa tajarra'u kasati sangari wa zulli wa kanu min sumuq al-anfi wa ibati dayn laysa la yutuna zalika ikhtiyara wa la yadawnahu illa ikhtiyara yace ala kulli halin dai kawai ba su kawo abin da zai kama da Qur'anin balle suke za su ja da Qur'anin ba ya aka ya suka yi haƙuri suka yi suka ci kai sun haƙura fa sun haƙura ba za su yi wannan jayayyar ba sun haƙura cewa yanzu an an rinjaye su kenan sai abin da suka yi yanzu abin da za a yi kawai yanzu mu far masa mu yaƙe shi mu ƙin shi abin da suka yi sai kenan sai su da kansu suka je suka sha kofuna irin na ƙasƙanci da wulaƙanci kuma suka zama suka yi ta girman kai to su ba su yadda ba dai ko da ya kawo abinda kowa ba zai iya ba oho ba su dai yadda ba eh wai ba ta dai da kuma ki mutum ya ce ya ki amma kuma shi da kansa ya san zalunci ne ya ya ki ne a abin ya ki shi ne bi hasala ya sura zalika illa ikhtiyaran sun san wai ba wai sun sun zabi cewa su ce ba su yadda da shi kawai ba akan zabin su a'a wala yardahu ba su yarda da cewa an kada su ba illa tsirara sai dai ya zama dole kawai sun dole a dole dai kowa ya yarda an kada shi amma a son ransa da ba haka ya so ba da so yake ya dan gwada ne to abin ya gagara wa illa fal mu'arada law kana min min qudarihim wa shughli biha ahwanu alaihim wa asrahu bin nujhi wa qari al uzri wa ikham al khasm ladaihim wa hum mimman lahum qudratun ala al kalam wa qudratun fil ma'rifati bihi li jami'il anami وما منهم إلا من جهد جهده واستغفر ما عنده في إخفاء ظهوره وإرفاع نوره فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات شفائهم ولا أتوا بنبفة من معين مياههم ما دول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد بل أبلسوا فما نبثوا ومنئوا فانقدعوا فهذا النوعان من إيجابه yace in ba don haka ba bijirarwa ma'ana cewa za a yi jayayya da Qur'ani da yana daga cikin ikon larabawa shagaltuwa da shi shi ya fi sauƙi a wajensu in dai sun san za su iya za su shagaltu su nemi yadda za su suka da shi shi ne kuma suke gani ya fi sauƙi na samun biyan bukata shi ne ya fi sauƙi na yanke uzuri shi ne kuma wanda zai yanke jayayya a wajensu su a ganin su in dai suka kawo abin da manzo Allah sallama ya kawo suka kawo irin sa shi kenan bukatar su ta biya sun samu ikon su sai kuma za su shangalci duk yadda za su su ga sun kawo shi kuma suna ganin shi ne zai jawo musu biyan bukata shi ne kuma zai yanke uzuri shi ne kuma zai yanke jayayya tsakanin su da wanda suke jayayya da shi wa hum min mallahum qudratun suna ganin suna da iko alal kalami akan magana in dai magana ce to ba sa tsoron magana to sai kuma aka kawo magana da ta gagare su har ba ma wai a'a bari su ja a ja ba a ya ka faɗi magana duka su shiru suke yi وقدوة في المعرفة به لجميع الأنام suka yi koyi da kowa a cikin sanin wannan magana kawai suka yadda ba santa ba yanda suke su larabawa su yanzu wannan ba larabci ba ne a fassara musu kawai ma'ana kawai yaren ka ne aka kawo maka sai aka zo aka shirya yaren naka ne amma sai da ka gane kai da kai da wanda ba yaren ba duk ɗaya kuke a wajen sanin wannan abu baka sace ba kawai ba ma minhum illa man jahada jahadahu a cikin su akwai wanda suka yi kokari suka tsaya suka dage akan sai sun yi wastanfada ma indahu fi ikfa'i zuhurihi ya ƙarar da duk abin da yake hannunsa na cewa abin da ya fara bayyana na ƙur'anin nan fakar a bari ya ƙarasa in ya ƙarasa ya bayyana fato maganar mu ta ƙare maganar muna da fasaha muna da waye duk za a daina wannan tunani wai da fani nurihi a cikin su akwai wanda suka tsaya tsayin daka suka ƙarar da duk abin da suke da shi na dukiya cewa lallai abin da yake bayyana abin da ya bayyana na ƙur'ani da addinin nan to maza a rufe shi kada a san shi kuma وإرفاع نوره فبش حق قرآني فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات شفائهم أبن دفق بينا فما جلوا في ذلك خبيئة بساموسم بينا هنا بقوية من بنات شفائهم daga cikin bakunansu mana ƴaƴan bakunansu bakunansu ba su yi magana ba wala ta wafin ulfati min ma'in yayin ba su kuma kawo ko da digo ɗaya ba a cikin bubbugan miyar ruwansu ruwan da suke tunanin za su zo su bishe wannan hasken ko kuma su rufe wannan haske na ƙur'ani to ba samu sun ɗauko ko da ɗigo ɗaya wanda zai zo ya rufe wannan hasken ma dole lamari tare da gashi zamani da yawa aka ba su shekara ishirin da uku ana gaya musu a samu wani ya ce kai shi fa yanzu ya samo wani abu wanda zai zo ya ja da shi ba samu ba wa kasaratul adadi kuma gashi girgizar ta yi yawa gashi su suna da yawa sannan kuma abin da ake kawo kullum mai kawo shi ake yi idan aka karanta ayoyi wasu ayoyi yau gobe wasu za a karanta wata zahurul walidi wa ma walada gashi kuma da yakan haɗu da ubansa su taimaki juna yanzu ya za a yi mu taimaki juna mu je mu tura wannan abun duk sun yi amma dukan suka kare bal ubla su fa ma na basu dukkan su haka aka rikitar da su fa ma na basu ba samu nasara ba ma bukata ba ta biya ba wa muni ufan qada'u shike aka hana su samun nasara suka yanke da kansu suka yadda lalle wannan abin ya fi karfin su fa hazani nau'an wa'anna nau'o'i guda biyu kuma min ijazi su ma daga cikin ijazin qur'ani qur'ani ya gajiya fasl الوجه الثالث من الإيجاز من روى عليه من الأخبار والمغيبات وما لم يكن أتكين وتوفيسك تأكو gajiyar قرآني ya gajiyar da kowa. saboda labaran ba da labarin abubuwan da suke ɓoye wanda yake tattare a cikin ƙur'ani wa ma lam yakun min al akhbar man dawa alaihi abin da ya tattara a cikin ƙur'ani min al akhbar bil mughayyibati ba da labarai abubuwan da suke ɓoye wanda ba sani ba ƙur'ani ya faɗe su wa ma lam yakun abinda babu shi ma ƙur'ani ya faɗa abinda ba a yi su ba ma Allah yakan kawo labarin sa cikin ƙur'ani wa lam yaqa bai faru ba ma wani abin bai faru ba amma Qur'ani sai ya kawo labarinsa faujida aka same shi kuma in yazo abin bai faru ba sai Qur'ani ya karanta shi in ya karanta shi idan da zai faru sai ga ya faru yadda Qur'ani ya faɗa kama warada al-wajhi allazi akhbara sai yazo ya bada labari daidai ko ya faru daidai yadda Qur'ani ya bada labarinsa ka qaulihi ta'ala la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna za ku shiga masallaci mai alfarma wannan masallacin makkan nan za ku shige shi kuna amintattu ga shi lokacin da aka saukar da ayar ba a je ba bai faru ba a lokacin kafirai suna ganin ƙarfinsu ya kai su hana annabi zuwa makkan makanta sai ga shi ƙur'ani ya bar labarin a'a ku sahabbai ku yi haƙuri nan gaba Allah ya ɗauki alƙawari za ku shiga masallacin kuma kuna cikin amintattu kuma haka aka yi suka shiga masallacin makka فتح مكة سنة من أشكين أمين سنسو آمنين وقوله تعالى دفرين الله دايس وهم من بعد غلبهم سيملكون لو كتن دا روم دا فارسة سكا يفادا تو متعن فارسة سو متعن متعن فارسة maguzawa ne masu bauta a wuta mutanen rum turawa ne masu masu littafi to shikenan sai ya zama yahudawan madina suna son mutanen Rum kafiran Makka suna maguzawa ne suna son maguzawa ɗan wasu to sai aka aka rinjayi mutane masu littafin ma'ana turawa na mutanen rum din to sai sai waɗannan maguzawan suna suna ta dariya suna cewa to yinda aka rinjayi waɗancan masu littafi maguzawa ɗan uwansu kenan na farisa sun rinjayi masu littafi na rum haka mun wa'in mun tashi za mu yaƙi mu rinjayi muhammadu suna shi mai littafi ne mu ba mu da sai to haka suke wannan tunanin sai Allah ya ce masa ina غلبت الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سينغلبون ثم ذاك الرجاية bayan an riga su za a sake dawo da martani shi kenan sai aka yi haka hum min ba'di malazin sanlim kaga qur'ani ya bada labarin abu kafin ya faru kuma ya zo ya faru yanda qur'ani ya bayar na'am wa qawlihi da fadin Allah da yace li yuzra ala dini kullihi walau karihal mushrikun ko walau karihal kafirun Allah zai rinjayar da addinin nan akan kowane addini to kuma gashi ya faru kowa yana ganin kafin manzo Allah sallama ya koma wa Allah tabaraka ta'ala sun tabbata lalle duk jijiyoyin duniya manzo Allah ya rige su duk inda wata jijiya mai karfi a duniya wanda yake da fada a ji to duk manzo Allah musulunci ya riga ya kankame wajen shi ma ya faru Qur'ani ya bada labarin zai faru kuma ya zai faru balle ma bayan manzo Allah sallama zamanin sahabbai din nan kafin a ce sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali ya gama ya gama mana halifancin sa a lokacin ma duk duniya ba inda musulunci bai je ba wa qawlihi da fadin Allah da yace wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ابتلى لهم wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna to wannan Allah ya ce ya yi mu'minai alƙawari yanda waɗancan da suke jagoranci su rum su farisa manya manyan dauloli to yanzu Allah ya canja mu'minai ne za su mallaki wajen gace yanzu yana hannun su al'ayata wa qawli da fadin Allah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja lokacin da ka fakar da ayar ai abun fatu makata bai faru ba amma kuma Allah ya ce to lallai fatahi zai zo kuma sai kaga mutane suna ta shiga musulunci da yawa fiye da yadda za su ke shiga mutum ɗaya mutum biyu mutum goma mutum shaka za su zo a jama'a ce ranar fata makar da aka zo musuluncin da aka yi a nan ba wanda ya san iya mutane da suka musulunta mutane ne kawai gaba ɗaya wasu ma annabi ma bai san su ba kawai mutum ya daga hannu kawai sai ya yi kalmar shahada ta haka aka yi ta musulunci shi ma qur'ani ya bada labarin sa alhamdulillah za mu dakata nan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi الجاري الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin ashafa a madadin kamfanin GitHub Nigeria Limited da dauki nan kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب